وإن ترد بعد الذي منه ولن ترد إليه مثل بعد بيني وإنام وإن ترد على الأقل مثل ما فوق فحكم جائل له كما فإن أردت مثل ثانية نيني مركبا فجاء بتركيب بيني أو فائلا بهالتيه أضيف إلى مركب بما تنوي فيه وساء الاستغناء بهدي أشرا ونهوه قبل عشرين أذكرا وبابه الفائل من لفظ العدد بهالته قبل واو يعتمد نعم وإن تريد بعد الذي منه بني idan ka nufi نعم ba'alin allazi minhu guni ba'alin abin da aka gini aka gine shi minhu daga gare shi نعم تضيف إليه to sai ka raba zuwa gare shi مثل بعد بين misalin ba'ali kamar yadda ba'alu take ne sai ka raba ta bayyinin kana mai bayyanawa نعم
wato abin da yake nufi da wa'annan basikin guda biyu da za mu karanta a nan shi ne mun yi bayani a can sama mun ce wasu ministan sai ne kuma fauko ila ashiratin fa'ilin min fa'ala watan fitani zibitta wa mata zakarta واذكر فائلا kurfa'ilin بغير.
bigairita mun yi magana mun ce shi ana kero fa'il ana kero wato suna wanda yake abin aunowa wanda aka kero shi zuwa fa'ilu idan misali yanzu kana son ka ce wannan abin na biyu ne za ka kero shi ne a matsayin awo na fa'ilu kamar yanzu isnani biyu kenan in za ka ce yanzu wannan abin na biyu ne sai ka ce sani na kaga ya wani awon fa'ilu kenan ko No.
ko salisin da dai shauransu duk abin da muka yi magana kenan wanda mun faɗa mun ce idan a ɓangaren mace ne ka ka sa ta in ɓangaren namiji ne kuma ka cire ta kowanne ya koma asalinsa kenan idan ya koma irin wannan sigar abin da muka yi magana kenan na to shine irin wannan kerowar da za a yi ga fa'ilu shi fa'il da ake kero shi daga cikin suna na adadi ana yi masa istimali kala guda biyu imma na farko shine a kadaita shi kamar yadda muka faɗa din Na.
nan kaga ya abu ne ko a ɗaya wanda ya auna awon fa'ilu salisin daga salasat Na.
salasatin ne ko ko kuma ashirun ne daga ashiratun da dai shauransu duk abin da muka faɗa tun daga biyu har zuwa ga kai goma ɗin nan to wannan shine an kadaita shi kenan to akwai kuma inda zai zama da cewa baka kadaita shi ba to idan ya zama baka kadaita shi din nan ba ya fu- ya fuskanci fuska guda biyu akwai inda kake son ka ce na ɗayan biyun nan ko kuma biyun a, na ɗayan ukun nan wato ma'ana abin da kake so ka ce ɗaya daga cikin uku abin da kake son ka faɗa kenan akwai kuma inda kake son ka ce uku a mai da ita ta koma hudu uku ce kake son ka mai da ita ta koma hudu a larabci to shi ma kaga wannan ya zama dole sai abin ya zama na ya koma murakkabi ke dole to a nan wajen ka tashi za ka yi na farko za ka sanya shi na farkon ya zama da siga kamar yadda muka yi na farko kamar yadda muka ce inda muka ɗaici ne inda ka ɗaita shi kai ai ba mun ce sanin zaka ce ba kuka salisin ba to shi ma abin da zaka faɗa kenan yanzu ka tashi zaka ka ce na ɗayan biyu wato ma'ana ɗaya daga cikin biyun nan sai ka ce sani isnaini ka gane in mace ce ka ga ka sa mata ta ka ce sani yato isnaini wato ma'ana ɗaya daga cikin biyun nan ko kuma ka ce salisu salasatin ɗaya daga cikin ukun nan ko rabi'u arba'atin haka haka haka haka zaka dinga yi kowanne daga ciki idan ka tashi abin da zaka yi kenan sai ka rabu fa'ilu din nan zuwa abin da yake bayan sa sani isnaini ko salihu salasatin ko rabi'u arba'atin har zuwa ashiru ashiratin idan kuma mace ce sai ka sa masa ta kamar yadda muka faɗa a baya dama mun ce idan ya auna an fa'ilu ana sa mata ko haka zaka ce sani ya tuki suna tayi kenan ko salisatu salasin kaga na gaban tunda shi ba bai auna awon fa'ilu ba ai dama mun san dokarsa idan mace ce ka cire ta in namiji ne ka sa ta ko shi sa yanzu ne ka ce salisatu salasin kaga anan wajen ka bi doka ka bi ka'idar yadda yake kowa ya koma gidansa amma a can wajen kuma an koma an sa an koma yadda yake. yawwa to abinda zaka kenan dan ka faɗi wannan a larabci abinda kake nufi ɗaya daga cikin ukun nan na'am shine salisu salakati namijin nan ɗaya nan daga cikin uku ko kuma sani isnani ɗaya daga cikin biyu na'am abin da kake nufi kenan an gane ko to wannan kaga ba mufradi bane wannan murakabi ne domin wancan wanda muka yi magana na mur- na mufradi ne eh shine wanda muka yi magana shi kai na'am to ɗaya kenan ko kuma a'a inda ya zo ya zama na cewa kana son ka raba shi ne zuwa kamar yadda muka faɗa shine yace wa in turid ja'alal aqalla misla ma fawq na'am shi wannan wa in turid ba'alal ladzi minhu guni Mm.
to turid ilayhi misla ba'al na'am sai ka raba zuwa gare shi misalin ba'alu yanzu ba'alu idan za ka raba ta zuwa kullu kai ga kaman ka ce wani abu ne daga cikin kullu din nan na'am ko haka to yanzu ma idan ka ce sani isnaini kaman ka ce wani ba'ali ne daga cikin biyun nan wanda ɗaya daga cikin biyun na'am an gane domin ba'alu duk inda ta zo za ta rabu zuwa kullu ai tana zuwa kaman matsayin lazimul ilafatin na'am to shi ma dole a nan wajen ya tsaye maka ya tsaya kaman matsayin ilafa ne wajibi ne ka ilafa a nan wajen sai zama kaman mulabu ne wal mulabu ne malafi sani isnaini ko ko sani yatu isna ce suna ta yi abin da kake son ka kai kenan ka haka mun ka raba wannan tsarin da dinka zuwa wannan dole ne kan ilama Mm.
an gane wannan ko Mm.
yawa to wannan na farko kenan to idan kuma yace wa intur ja'al al aqalli idan kana son ka sanya kadan misla ma fauku misalin abin da yake sama Mhm.
to wannan Ja'ilun.
ko kuma ja'ilin lahu hukuma ai hukum sai kai hukunci hukuma ja'ilin lahu irin hukuncin wanda yake mai sanyawa gare shi shi sunan fa'ili ka'idarsa mun san idan ya zo ya rabu zuwa mafu'ulinsa yana yin aiki kashi ko ya rabu zuwa mafu'ulinsa a matsayin mulabi wal mulabi ilai kamar ka ce laribu zaidin a ga zaidin din nan wuri ne amma ka raba shi zuwa laribu wanda sunan fa'ili ne sai ka ce ka raba shi ya zama kamar mulabi wal mulabi ilai sai ka ce laribu zaidin Na'am.
ko kuma kai tanwini akan laribu din nan shi zaidan din ya zama musulmi laribun zaidan ai da ma aiki mafuli shi sunan fa'ili kenan kamar yadda muka karanta to shi ma sai ka sanya wannan adadin da ka kero ka ka kero shi a matsayin kamar sunan fa'ilu tunda dama ya yi kama da sunan fa'ili No.
irin siga sunan fa'ili ne sai ka sanya shi ma ya aiki kamar irin yadda ya aiki Na'am.
kaga kenan na farko in ka gara ma kai ilafa in ka gara ma kuma kai tanwini ya cika da masu Suna da su ba.
an gane ko Eh.
kaga in ka gara ma kenan yanzu a wajen na biyu ka iya cewa salisu isnaini idan namiji ne Mm.
ka kai ilafa ko ka ce salisun isnaini Na'am.
domin isnaini a dama tunda mun san jarra da da nasiba duk duk da ya ake yi Eh.
ka duba bambanci Eh.
a'a namiji nake magana ina magana namiji ne salisu isnaini ko salisun isnaini in ka ce salisu isnaini ka ga kai ilafa don ba dama kai tanwini ko an san kuma kai nasuba sai ka ce salisu isnaini isnaini din nan mun san mun san anan wajen yan nan da ta zo kai isnaini a me take Ana su a su.
a sharra Jarra.
tunda mulabi wal mulabi ne Eh, jarra ce.
ko in ka ce salisun isnaini yan nan da ta zo sai isnaini ita kuma a matsayin me Ana su.
nasuba take su kaga anan wajen duk wanda ka ga dama zaka iya kamar larabu zai ne da larabun zai da mutum da muka faɗa. an gane ko Na'am.
kaga mu mace ce kenan ya zaka ce salisatu isnatayn Suna ta yi.
ko salisatun isnatayn Suna ta yi. Eh.
an gane Mm.
kaga shi ne dama duk ba zai ba wani bambanci a wajen Na'am.
an gane ko to shine abin da yace sai ka sanya shi kamar misalin hukuncin shi ja'ilu din wanda ka sanya shi irin nasa ai wanda ka sanya shi irin sa ai shine sunan fa'ili ko Na'am.
to shi ma sai ya zama ya hukunci irin sunan fa'ili kamar yadda sunan fa'ili ya hukunci Na'am.
yadda sunan fa'ili yake yin aikinsa to shi ma haka wannan da ka zo ka raba shi ko ya yi ilafa ko kuma ya nasu ba ga mutum shi ma abin da zai yi kira Hausa sai a ce mi.
yau a nan wajen abin da kake nufi idan ka ce a a, wanne muka yi magana ne Sale Sale sun.
yauwa mun ce salisun isnaini ko Na'am.
yauwa kaman ka faɗa ka ce uku ɗin nan ka sanya ta ta koma a biyun nan ka sanya ta koma uku ka gane kamar abin da ka faɗa kenan Sale sun.
eh abin da kake nufi ja'ilul is- isnaini talasatu kaman ka faɗa haka ne. kaman ka ce ka sanya sanya wannan na biyu ta koma uku shine abin da kake nufi duk lokacin da ka faɗi irin wannan Na'am.
yawa shi ta yace wa inda ruji al aqalla kana son ka sanya aqalla wanda biyu kenan ka sanya ta misali fa uku misalin abin da yake sama da shine hudu uku kenan Mm.
biyu kana son ka sanya ta koma uku Mm.
to sai ka irin wannan shi kuma siga nan wa yana ratta misala sani sunayi idan kuma kana nufin misalin sani isnaini ne murakkaba kuma alhali kana tarkibi ji a bi tarkibai waji bi tarkibai na'am to sai ka zo da tarkibi guda biyu na'am mun faɗa kamar yadda muka faɗa yanzu yanzu nan muka yi bayani cewa ana ginin sunan fa'ili daga sunan adadi a bisa fuska guda biyu na farko in ma ya zama da cewa muradin abin da yake nufi kana nufin ɗayan biyun nan kamar sani isnaini ai mun faɗi wancan ko ko kuma a'a kana nufin aƙallu ne kamar da shi ya koma na samansa sau ko ai dama mun faɗi wa'annan abubuwan guda biyu muka faɗa to idan yanzu a nan wajen kuma sai ya zama da cewa abin da kake son ka mayar din shi ko murakabi kaga wancan ai mufradi da biyun da ukun da kake son ka mayar ai din mufradi to kamar yanzu misali yanzu a ce ihda ashara da ne kake son zaka mayar ko kuma ahada ashara kake son zaka mayar kaga sha daya ko isna misali ashara ta kake son ka mayar da shi to kaga wannan ai kaga murakabi ne shi to idan yanzu murakabin ne shi ma kake son kai masa irin wancan aikin ko ka ce ɗayan goma sha ɗaya na'am ko kuma ka ce ka maida sha ɗaya sha biyu kake son ka yi to shi kuma yaya za ka yi shi ne abin da yake son ya gaya maka yanzu a nan wajen shi a nan wajen kana da fuska wajen guda hudu ko guda uku da kake son za ka yi idan za ka yi irin waɗannan abubuwa kowanne da ciki na farko idan mun ɗauki na farko inda kake son ka ce ɗayan goma sha ɗaya an gane ko to akwai fuskoki kamar yadda muka faɗa wajen fuskoki guda uku da za ka yi na farko za ka zo da tarkibin guda biyu kamar yadda mun san duk inda ka zo da tarkibi akwai sadru akwai ajuzu na farkon shine sadru na ƙarshe shine ajuzu to za ka zo da tarkibin guda biyu amma sadarin na farkon su sai ya zama ya auna awon fa'ilin an gane a wajen bangaren tazkiri kamar yadda muka faɗa in awon awon fa'ili ne in kai ya siyi za ka cire ta ko in namiji ne ka sa mata haka ne muka yi magana ko haji namiji idan awon awon fa'ili ne in awon fa'ili ne namiji za ka cire mata mace kuma ka sa mata in ko ai abin da muka yi magana kenan to a cikin wannan maganar shi kuma ajazin tun da dama goma sha ɗaya kake goma sha biyu shi sai ka bar shi a ashirin a bangaren tazkiri a bangaren mace ka sa masa ta kaga dai duk kowa ya tafi bai ɗaya kenan domin ita dama a shan inda muka bayani ai mun yi bayanin da ita idan tana ɗaya wanda ce goma to za ta aiki kamar yadda muka yi bayani a can wajen kamar irin da uku take aiki ko da take aiki biyar take aiki da shauran ita ma ta bi a akan sa in mace ce ka cire mata ka cire mata ta annan mutum ka sa mata ta amma idan ta zo kuma ta zama ta haura adadin ya kai goma sha sha ɗaya sha biyu sha uku da ita koma gidanta ko ai da abin da muka faɗa kenan to yanzu nan ma ta zo a wannan mahallin kaga asharatun ta mace ce asharu goma ne a nam- namiji ne sannan kuma ila yau mun faɗa kamar yadda muka gama yanzu cewa sani din nan idan ya auna awon fa'ilu shi ma asali yake koma namiji ba ta mace da ta to abinda zaka yi yanzu sai ka ɗauka idan zaka yi irin wannan aikin sai ka ɗauki murakkabi na farko tun da goma sha uku na ɗayan goma sha uku ke ka ce ɗaya daga cikin goma sha uku nan na'am to sai ka kawo awon fa'ilu sai ka ce salisu in namiji ne sai ka ce me asha- ashara kenan an gane salisa ashara tunda murakabi ne za ka gine shi dama mun san murakabi gine sa ake ko salisa ashara ka ka gama da hajjazin na farko kamar yin misali yanzu ka ce sani isnaini kamar ka ce sani ne in ka faɗi wannan hanyar kaga shora isnaini kuma yanzu Eh.
shi za ka zo ka yi tunda murakabi ne to shi ma sai ka koma kamar yadda ka faɗa wannan salisa ashara ɗin sai kuma ka ce salasata ashara salisa ashara salasata ashara to in ka faɗa kamar ka ce sani isnaini ce na ɗayan biyun nan na'am wato abin da kake nufi na ɗayan goma sha uku eh wannan siga ta farko kenan na'am domin dama shi salasata ashara ai mun san salasata dai tana muhallin ta domin namiji ne za ka sa mata ashara namiji ne ba za ka cire mata kaga mun san dalilin da yasa muka sa cire muka cire muka sa anan kenan sai ka namiji ne kaga salasata ashara za ka ce kenan sannan salisa ashara dama mun yi bayanin sa yanzu kaga ashe kenan idan za ka ce na ɗayan goma sha uku sai ka ce salisa ashara salasata ashara an gane wannan hawa na farko kenan to gashi ana kira ban san bismillah to shine kamar yadda muke magana kaga wannan hali na farko kenan cewa haka din nan haka za ka fade shi haɗi zuwa tasi'a ashara tis'ata ashara
na'am tasi'a ashara tis'ata ashara na'am kafin duk abin da za ka faɗa kenan idan kuma za ka koma ɓangaren mace ne na'am kaga za ka ce salisata asharata domin salisata ya cancanci ta saboda siga ce ta fa'ili asharata ma ya cancanci ta saboda ya zama murakabi ne dole ka sa masa ta salisata asharata salasa asharata asharata mace kenan shi ma haka za ka faɗa haƙi zuwa tasi'ata asharata tis'a asharata dole sata yawwa a nan wajen dole ka sata haka za ka faɗa duk waɗannan abubuwan amma duk kalmomin guda hudun kowanne daga cikin zai zama mabuni ne alfati kowanne daga ciki abin da za ka faɗa kenan to to wannan shine halin farko na'am kaga duk sa sa fata ka fita duk kamar da suka ji masa na'am to na biyu kuma kamar yadda muka faɗa dama mun ce fuska wajen uku ce ta ta halatta kai na na farko na biyu kuma shine ka takaita a bisa sajarin murakkabin na farko sai ka masa lirani shi na farkon dama mun ce kowanne daga cikin murakkabi a yana da sajaru yana da ajin ko to sai ka takaita a bisa sajarin kawai na'am na farko kaga na farko sadarin sa ai shine wanda ya auna awon fa'ili kenan ko kaga sai ka cire masa ajizin kenan na'am yawwa a a salisu ne to salus eh adama da farko da ba abin da ka fara faɗa kenan ba na'am ai salisa in salus a bangaren namiji ne salisa ashara kace salasata asharata to sai ka takaita akan salisa din sai ka cire ashara na'am kaga ka takaita a bisa sadarin na farko kenan na'am kaga in ka tashi in haka ne sai in ka takaita a bisa wannan din sai ka bar na biyun shi kuma a bisa ginin nan ansa gaba daya na'am amma shi wannan din da ka bar shi to kuma a nan wajen ba za ka yi masa gini ba sai ka mai lirafi na'am hakan namiji ne suka ce haza salisu me salasata asharata ashara asharata salasata ashara haza salisu salasata ashara ka ka jefar da ajazi na murakkabi na farko kenan na'am to shi ma idan ka faɗa haka ya halatta shi ma kaman ka ce ɗayan sha uku ɗin nan ne shi ma abin da ka faɗa kenan ɗaya daga cikin wannan sha uku na'am a gane ko haka idan mace ce zai ka ce hazihi salisatu salasa ashara idan na mace ce idan mace ce a gane ko to wannan shine na biyu kenan na uku kuma shine ka takaita a bisa murakkabi na farko an gane ko na'am amma ka wanzar da gini a bisa sadari da ajazi na ƙarshe bikini ina sansadari eh na'am ka wanzar da gini na'am a bisa sadaransa da ajazinsa kaga dai yana nan salasa ashara salasa ashara da ko salasa salasa ashara kenan sani zaka yi ashara ashara ko na'am Ah, abinda zaka faɗa kenan na farko kamar yadda muka faɗa na uku ka takaita a bisa murakkabi na farko idan murakkabin na farkon zaka faɗe shi amma ka wanzar da ginin sadarinsa da ajazinsa ka gane ginin sadarinsa da ajazinsa wato mana abin da yake nufi ba za ka faɗi wancan wanda muka faɗa ba kaga anan wajen zaka ce haza salisa ashara kenan salisa ashara dama ai ba su kike faɗa ba shine farko da murakaban abu da biyu ai da farko da muka faɗa ba cewa muka yi salisa ashara salasa ashara ba to in ka ga dama a nan wajen za ka iya takaitawa ka jefar da gaba ɗaya na ƙarshe da to na ƙarshen eh ka takaita kawai a bisa murakabi na farko kawai salisa ashara yawwa abin da za Abin ka shi kuma akan ginin.
ka bar shi haka kuma akan ginin sa yanda yake Na'am.
sai ka ce haza salisa ashara to ko kuma hazihi salisata ashara na'am
a gane ko shi ne abin da yake magana a cikin abin nan kaga anan wajen da ya magana ya ce ba jibe bi tarkibi ne ka zo da tarkibi guda biyu kaga yana magana wancan salisa ashara salasata ashara kenan. ko aw fa'ilan bi halatayhi alifi ko kuma ka raba a fa'ili bi halatayhi da halansa guda biyu ka raba shi ila murakkabi zuwa murakkabi bi ma tanwi ya fi da abinda kace nufi ya fi yake zuwa wato ma'ana a nan wajen ai mun magana zancen cewa shi ko yaushe fa'ili ai a can mun yi magana yana da hali guda biyu ko akwai halin da zaka ilafa akwai halin da zaka yi akwai halin da zaka yi a akwai halin da zaka yi kamar laribin zaidan da kuma da kuma laribu zai ko ai abin da muka faɗa kenan ko shine halin da yake da yake magana a nan wajen cewa za ka iya zuwa a wannan halin ma da halayensa da muka faɗa ai mun yi magana da yawa wa'annan abubuwan kan kazo da tarkibin guda biyu kowanne kuma sai ka raba shi da kowanne ya zo daga cikin wannan halayen nasu da muka magana guda biyu a gane halayen nasu da yake nufi afon halin tazkiri da halin tarihi muke son magana kasan halin tarihi da halin tazkiri ai kowanne daga ciki za ka lura da wannan ka'idar da muka faɗa da cewa an salisu ne namiji an salisu ne mace ne ko to wannan halaye yake kowanne sai ka zo da shi an gane ko kaga nan wajen ka zo da fa'ilu amma kuma kowanne ka kiyaye halayensa kuma ka yi ila yauwa shine wannan halin da muka yi magana ko ka zo da tarkiban shine kamar wancan muka yi magana salisa ashara salasa ashara ko kuma ka zo da murakaban amma kuma kowanne kamar yadda misali ka ce salisu salasa ashara kenan ko salasa ashara ka ba ka zo da fa'ili kenan ba yauwa kuma halin kuma ka zo da halayensa kaga namiji ne salisu salasa salasa ashara kaga halin namiji kenan kuma ce fa salisatu salasa ashara an ka zo da halayen nasu guda biyu kenan kowanne za ka iya yi ko to yace wa sha al istigna bi hadi ashara wadata ma ya zo da hadi ashara ai hadi ashara daidai da yake da kamar ka ce salisa hadi ai na farko kenan ko na biyu ne ai sani kenan na uku ne salisu kenan ko to ka ka zo da ginin awon fa'ilu kenan kuma ka zo da menene na gaban shine goma goma ka zo da ita kagan haka ne kenan murakaban guda biyu ka jefar da murakabi na ƙarshe kawai tun dama asalin abin da muka ɗauka an salisa ashara salisa ashara abin da muka ce ko to ka ka jefar da murakabi na ƙarshe ka wadace da na farko kawai ina fata an gane shine wannan wasa al istigna bi hadi ashara na'am haka na wadata ya daidai ta bi hadi ashara da hadi ashara wato ka zo da murakabi na farko kenan da kuma ashara na'am wani hawi da makamancin sa kaga daga sani ashara kenan salisa ashara rabi haka haka haka haka zaka zo ka zuwa da shi in ko mace ne rabi ata asharata hamisa ta asharata sadisa ta asharata haka haka haka haka zaka zo shine wani hawi da har zuwa ta sai a ashara ko kuma ta asharata asharata ko haka duk zaka iya zuwa da shi kenan shine shi ga uku da zaka iya zuwa da shi shi ma dai abin da kake nufi dai shi ma wancan din na'am wa qabla 20 nazkura
kafin nan na 20 kuma uskura ka iya ambaton hadi din yanzu kuma ya gama maka wancan tunda ya maka magana siga guda uku ya gama maka da wancan magana yanzu kuma yana son ya gaya maka magana hadi din da ya kawo yace to ita hadi din nan siga ta fa'idi tana zuwa tare da 20 na ka gane ko tana zuwa da hadi din kabla 20 kafin 20 uzkur sai ka ambaci fa'ila wanda ya auna awon fa'ila wa babu da kuma wanda ya auna awon wanda yake babun fa'ila ne wato abin da yake nufi ga kaman hadi sani salisa rabi'a ashira tazi'a sadisa waye waye waye hamisa duk gaba ɗayan su waɗannan su ne babun su to ka iya zuwa da su waɗannan duk lokacin da ka zo da su kuma in zaka zo da su zaka kawo maƙudi na ashirin talatin arba'in hamsin sittin har zuwa casa'in duk lokacin da zaka zo ka kawo su sai ka kawo shi kuma sai ka kawo wawul adafa tsakiya hadi wa ishiruna a gane salisa ko salisu wa ishiruna rabi wa ishiruna haka haka haka haka za ka ɗan kawo duk lokacin da ka kawo wanda yake ya tsawon awon siga hadi din kamar misali awon fa'ilu kenan to duk lokacin da za ka kawo shi to kuma za ka adabta akan waɗannan ma'akudan wanda suke daga ashirin zuwa talatin zuwa casa'in shine babinsa to duk lokacin da zaka zo kana zuwa da shine sai ce kuskura ka ambaci alfa'ila fa'ili kenan haka shine kamar haji zalisa a ra'ima din kenan wa babi da babinsa min lafzil adadi daga lafazin adadi halatai shi ma da halin nan nasa guda biyu da magana na tafsiri don tani sai ka ambace shi kabla wawi kafin wawi yutamar da ake dogaro da shi hadi wa ishirin menene hadisani wani shi haka haka haka haka mun mace ce kuma a ce eh hadiyata ko kuma saniyata ko salisata ko rabi'ata ko hamisata ko waye ka ce ta hadi zuwa ishirin ishirin tana nan sai dai kai mata adabi da wawi da kanunta amma shi yasa ce kaula wawi mu ta masa da ake dogaro da shi kafin wawi wata ko sai kawo shi yolin ne an tan da ba za su wuce nan ciwa ita ishirin ba za su samu ta kamar yadda ake sa a sharata eh shi yasa aka yi mata ne yanzu ko shi sa wawun yi a wawi ai na adabi ne yana son ya nuna maka ne cewa duk akadi idan dai za a zo da makudi ne wanda yake ya shafi daga ashirin zuwa goma to koyaushe adabi ke zo ai shi karatun da muka kenan da muka zo babin tamiri da muka zo magana zance a ana fikihu cewa idan misali mutum ya ce kana bi na kaza wa kaza to daga nan kawai kaza wa kaza nan za a fassara shi abinda yake za a fassara mabumi can da muka yi magana can mabumi in dai aka ce kaza wa kaza to ashirin da wani abu talatin da wani abu arba'in da wani abu kenan hamsin da wani abu ka gane kawai abinda za a fassara kenan to amma duk waɗannan ai kowannensu daga ciki ai mashkukai ne amma dai ashirin da ɗaya dolan ta ne ai akwai ta sama akwai ta ka shi sa kawai sai a ce in dai ka ce kaza wa kazan ka na kana sai a ce ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya alamun biyu sai suka fasara saboda so in dai a babu a babun wannan ne babun adadi ne in dai ka ji an faɗi a faɗi kuma an faɗi wawiya a tsakani to kawai daga ashirin da ɗaya ne zuwa ashirin da ɗaya hamsin da ɗaya har zuwa ashirin da in kuma cewa ya kaza kaza to murakabi ne shi kuma sha ɗaya da ashirin da ashirin a tsarar da ashirin shi kuma kaza kaza an ji kaza ya ce kawai kaza kaza ɗinka na jira amina kaina to in malamai za su fassara ya ce goma sha ɗaya jira goma sha ɗaya domin akwai sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu har zuwa sha tara amma wanda yake dai ya fi kowanne wanda dole akwai shi ne sha ɗaya malamai sai suka ce to sha ɗaya ne kaga a can wajen karatun bidiyo ya abin da muka yi magana kenan to wannan shine karatun wannan dalilin da yasa kenan wannan karatun ne suka fassara shi a wancan a ɗauka to da in dai adadi ne ma ɗibi to dole ya zo da wani in dai irin wannan mafuji ne an gane ko yauwa Allah ya saka.
Amin.